مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan rana ta alhamis wadda take 25 ne ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ta dace da talatin ga watan shida 2016 za mu ci gaba da tafsirinmu da muka saba gabatarwa a wannan zawiya ta madinatu taqwa hadin rasul college da yake tudun salmanu anguwan sarakuna a cikin garin bauchi har yanzu dai muna cikin suratul baqara wanda za mu ci gaba da karatu a cikin ta a yanzu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم خافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم خافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin musulunci ga baki daya ku yi aiki da dukkan hukunce-hukuncen da yake cikinsa da shari'o'insa shine ma'anan ku shiga cikin musulunci ga baki daya wato ya haɗa aka ce malamai suka yi magana ko da yake ɗaya maganar da suka kawo ba zamanin manzon Allah haka ya faru ba don haka zai yi wuya a ce ayan saboda haka ta sauka sai dai a ce ayan ta kunshi wannan ma'anan wato kada ku yi wasu daga cikin shari'o'in musulunci ku yarda da wasu kaman ku yi sallah ku yin azumi ko ku yi azumi ku yi sallah ku yin haji ko kuma ku ki ba da zakka ko wani abu makamancin wannan mai tafsiri ya yi magana cewa misali ya yi misali da masu hana zakka wanda suka hana zakka bayan musulunci an yaƙe su saboda ba su ga musuluncin gaba ɗaya ba to wasu malamai suka ce sulhi in za a yi sulhi a yi sulhi gaba ɗaya kar ya zama ana aiki da wani sashe ana ha'intan mutane ta wani sashe wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarkunan shaytan da yake shirya muku dan ya halakar da ku innahu kutaifi shaytan aduwwun maki ne mubinin bayyananniyar gaba lakum gare ku inda yake hana ku aikata wasu shara'iwal islam ya bar ku aikata wasu wannan aka ce ya da har masu barin sallah tarikis salat wanda sukan yi sallah wata lokaci wani lokaci ba su yi ba ko su ki sai sun haɗa lokaci mai yawa su zo su ce wai suna biya wannan dai ya shiga cikin wanda bai shiga musulunci gaba ɗaya ba wanda ya bi ta farkonin shaitan na'am فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم wa in zalaltum idan kuka zame min ba da ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku tarari kuka kauce wa tafarkin gaskiya kuka aikata abin da shari'a ta hana fa'alamu ku sani annallaha cewa Allah azizun mabuwayi ne ba wanda zai gagare shi daga cikin ikonsa akwai azabtar da wanda ya saba masa in ya ga dama hakimun shi ko mai hikima ne lokacin da bai gaggauta hukunta ku ba ko za ku tuba ya bar mutum har zuwa sai lokacin da ajalinsa ya zo ya je lahira kuma ya masa hukunci daidai da abin da ya tafi da shi na rayuwarsa ta duniya nan هل ينظرون إلا أن يعتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي العمر وإلى الله ترجع العمور نعم هل ينظرون هو عند سكي ساقا مشرع الله suke saba wa musulunci ko ba su shiga musulunci ko kuma suke yin sashe su bar sashe ai ba abin da suke jira illa an ya ce humullahu sai dai Allah ya zo musu wato malamai sun yi ta maganganu akan wannan aya an ya ce humullahu fi zulalin min al-zamani wasu malamai suka ce tana daga cikin ayoyi mutashabihai wanda ba za a fassara su ba wasu malamai suka ce za a yi musu tawili a ce hal yanzuruna illa an ya ce hum amrullahi sai dai al'amarin Allah ya zo musu au azabul lahi ko ba abin da suke jira sai mala'a sai azaban Allah ta zo musu ko kuma wasu suka ce fi din nan da ma'ana bi ma'anan ba'i ne fi din nan tana da ma'anan bani wato ma'anan ta hal yanzuruna illa an yatihumullahu bi zulalin min al-zamani fi zulalin ai bi ma'ana bi zulalin shin akwai abin da suke jira ne in banda Allah ya zo musu wato da almazin ka ce Allah ya zo musu a cikin domin ciki yana nuna kamar zatin Allah amma da yana nuna wato Allah ya aiko musu da wani abu saboda shi Allah subhanahu wataala ba a keɓance shi da bigire ba a ce masa kuma yana intikali daga nan zuwa can shi ko ina daidai ne a wurinsa don duk a halittar ma gaba ɗaya ba ta fi ba ta fi abin da za ta ce kwatanta kafin hannunka ba abin Allah subhanahu wata'ala to ya za a ce Allah ya shigo cikin girgije eh wannan ya saba da tauhidi ko da yake wasu masu jahilci sun ɗauka wanda suke sai Allah na ko ina kamar tauhidin su shine Allah na cikin kaza kun baya cikin kaza sai a ce wato in haka ne yana daki kenan yana ai ma'ana da ɗakin da saman da ƙasan da komai da komai Allah ya ce wal ardu jami'an qabbatuhu duniyar kaf kasar gaba ɗaya bata wuce dan damcin sa haka ba was samawati samman dukan su madawiyatu biyamini saboda haka abinda ake nuna cewa wayannan abubuwan ba su kaman wani abu ne da zaka dan ajiye a gaban ka kana ganin komai da komai kana kusa da shi ba haka suke a gurin Allah amma ba wai wasu dauka kamar Allah ya yi shiga nan ko ya yi shiga nan ko ya shiga nan kamar yadda wani mutum zai shiga nan an ce kana kano ba ka bauchi kana can ba haka bane don haka babu wanda yake da itikadin cewa wai Allah baya sama duk tauhidin da muke faɗa ba mun ce Allah baya sama bane mun ce kada a keɓanta Allah da sama kamar yadda alqur'ani bai keɓanta kansa da sama ba ya ce istawa ala al'arshi ya ce huwa aqrabu ilayhi min hawli warid ya ce huwa ma'ahu aina ma kanu to dan me yasa kake son kai aiki da sashin abinda Allah ya faɗa kuma baka yi aiki da sashi ba dan haka abin da ake nufi kawai shine ayi aiki da duk abin da Allah ya faɗa idan Allah ya ce huwa aqrabu ilayhi min hawli warid huwa aqrabu ilayhi min hawli warid in yace istawa ala al-arshi istawa ala al-arshi in yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum huwa ma'akum aina ma kuntum in yace ma min dabatin illa huwa atitun bi nasiyatiha haka ne to amma nan abin da yasa aka samu iskali shine in an ce fi zululin kaman Allah ya shigo cikin girgije sauran wuraren ba Allah ka gane wannan shine abin da ake nufi to shine malamai suka ce fi zulalin din nan bi ma'anar ba'i bi zulalin wato ya aiko musu da wasu dukanni na azaba min al-gamami daga cikin giragizai wal mala'ikatu mala'iku su zo musu kuma wato wa an tatiya humul mala'ikatu ma'ana kenan wato mala'iku ma su zo musu da azaba a wata fassarar wasu malaman kuma kamar su fakar da rabi sun kawo wannan suka ce ma'ana an ya ce humullahu fi zulalin min al-gamamin haka ne muhkamati ba mata shabiha Allah ya zo musu a cikin inuwoyin girgije a yi masa hijabi da inuwoyin girgije to ma'anansa shi yake ba a duniya ba ne a filin kiyama ne don akwai waja a rabbuka wal malaku saffan saffa yace saboda haka wannan an yafi humun an yafi humun lahu fi zulali haka ne ba ba ba wani kitabuhi ya zo musu a cikin girgije wato ranar kiyama yanke musu hukunci wato lokacin da zai zo li faslil qada'i bainal khala'iq dan ya yanke hukunci a tsakanin halittu haisu tanshaqqu as-sama'u lokacin da sama za ta tsatsage wa yanzulul jabbaru azza wa jalla ubangiji ya bayyana fi zulalin min al-gamami a cikin wani hijabi na giragizai wa hamalat al-arshi tare da matsauka al-arshi wal mala'ikata da mala'iku to wayannan su cewa wal mala'ikata kenan a wannan fassara wal mala'ikatu yazo tare da hamalat al-arshi matsaukaka al-arshin sa daga cikin mala'iku allazi la ya'lamu kasratun illa Allah wanda babu wanda ya san yawan su sai Allah subhanahu wata'ala za a ji su wa lahum rajulun min tasbihi akwai muryoyin tasbihi a gare su yaquluna suna cewa subhana bil mulki wal malakuti sarki ya tabbata ga ma'abocin mulki da mallaka da malakutu subhana dil arshi wal jabaruti ma'abocin al arshi da jabaruti sarki ya tabbata gare shi subhanal hayy allazi la yamutu sarki ya tabbata ga rayayyen da baya mutuwa subhana allazi yumitu al-khalaiq wa la yamutu sarki ya tabbata ga wanda yake kashe halittu shi kuma baya mutuwa subuhun tsarkakeke quddusun duk dai ma'ana tsarkakeke rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku wa ruhu ubangijin ruhu to wannan dai shine karori da malamai suka yi daban-daban lokacin wa qudiya al-amru an hukunta al'amari to ana na fakarar dinin razi shi ma ya tafi daidai a ce wa qudi al'amru daga zuwa kuma Allah sai ya hukunta al'amarin yin hisabi kowa a masa hisabi a hukunta inda za a kai shi amma masu cewa bi zulalin yazo ne da giragizai fi dina ana bi wato Allah subhanahu wata'ala yazo musu da aiko musu da bala'i a cikin girgije kamar yadda halakar wasu da wasu da girgije din mala'iku suna ta su da za su zo da wannan bala'in sannan kuma an gama da su kenan kudai al'amuru an gama yin hukunci a kansu sun halaka an gama da an zartar da al'amarin halakar da su wanda suka ce kuma a yi tawili cewa a ya ce hun amurin lahi ne an ya ce hun Allah an ya ce hun amurin lahi al'amarin Allah shi ma bisa azizin al'amarin Allah da azabtar da su ya zo musu fi zulalin min al-gamami a cikin inoyin girgije to wallahu a'lam wa qudiya al'amru daga nan an yanke an gama al'amari an hukunta al'amarin halakar da su kenan wa ila Allahi turja'u al'umur al'amura kuma duk gurin Allah za su koma na'am فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinatin ayoyi waɗanda suke fili na mu'ujizozi iri nawa muka nuna musu wato ma'anan kam nan wato ba tambaya ne na na neman su amsa ba su'alu taqririn ne tambaya ne na na tabbatarwa تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي كما عند صاحب ملحة, ملحة الإيراد يجي سوا كم مال أفادته يدي وبما أنا ملكت مالا كثيرا استفدت مالا كثيرا وكم إماء ملكت وأعبدي أي ملكت إماء كثيرا وأعبد كثيرا wato ma'ana dai ba tambaya bane tambaya ne kaman tambaya amma tabbatarwa ne cewa na mallaki dukiya da yawa to nan kan ma'anansa ne wato ai wato mu'ujizozi da yawa sun zo mu ka je ka tambaye su mu'ujizoji Allah yana ga musu mu'ujizoji da yawa sun zo musu duk da dai an ce tal bani Isra'ila ka tambayi bani Isra'ila amma shi manzo Allah ana cewa je ya tambaye su amma tambayan da zai musu tambaya ne na takariri zai musu ai an kawo muku mu'ujizoji ba iyaka ba ku yi imani ba shine kuke neman ni in kawo muku mu'ujiza ai abu ne mai sauki in ni na kawo muku mu'ujiza ya kace kuke sihiri ne shikenan duk girman ta kun lalata magana kenan ko ba haka ba kuma halaka ta tabbata akan ku to Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi wanda duk ya canza ni'imomin Allah min ba'di ma ja'athu bayan kuma gashi nan ni'imomin Allah sun zo masa wato alamomin shari'a sun bayyana gare shi yin imani bayan Allah ya masa ni'ima da kawo masa wayannan ayoyi fa inna Allah kusan Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne nan زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا an ƙawatawa waɗanda suka kafurta ne rayuwar duniya rayuwar duniya ya burge su ya ba su sha'awa sun ji daɗin duniya shine sai ya shagaltar da su gabarin lahira wa yasgharuna har dan jin daɗinsu da shagaltuwarsu da duniya shi kenan sai ma suka shiga ba'a suna izgili min allazina amanu ga waɗanda suka yi imani wallazina taqaw su ko ba sani ba waɗanda suka ji tsoron Allah nan fawqahum su ne sama da su yawmal qiyama a ranar lahira wato aka ce kaman wato yasarun allazina amanu an an dauko maganan nan ne innal ladina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun waɗanda suke mujrimai sun kasance suna dariya ma waɗanda suka yi imani an gane to shine wallazina wallazina taqaw wanda suka ji tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah fawqahum suna birbishin su suna sama da su yawmal qiyama a ranar lahira ma'ana shine waɗanda suka ji tsoron Allah waɗanda suka ji tsoron Allah wato sun sun fifita akan su wanda suka wanda suka ji tsoron Allah sun fifita akan su shine fauqahu sunna sune suka suke shiga aljanna sune suke samun rabo mai girma ranan kiyama wallahu Allah yarzuqu yana arzuta man yasha wanda yaso bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba na'am قال الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعد الله الذين آمنوا فعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بعلمه والله يعلم من يشاء إلى صراط مستقيم bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana ayoyin da sun gabata cewa wato ga irin ayoyi da aka bayyanar wa bani Isra'ila amma ba su yi imani ba, to sai aka komo ana mana labarin asalin ‘ya'yan annabi Adam. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da annabi Adam ya haifi ‘ya'yansa, to kanan nasu mutane sun kasance ne ummatan wahidatan, al'umma ɗaya a kan imani suke, suna kan fitiran nan madaidaiciya. To shi kenan sai aka samu wasu suka saba wa Allah kamar rigimar da ta faru tsakanin Habilu da Qabilu aka samu wasu suka saba wa Allah har aka kirkiro saban Allah a bayan ƙasa har kuma ƙarshe ya kai ga bautan wani Allah fa ba asallahu nabiyina to sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna bushara mutane da aljanna in sun bi Allah wa munzirina suna gargadin mutane da wuta idan suka saba wa Allah wa anzala ma'ahum alkitaba ya saukar da littafi tare da su bil haqqi littafin nan kuma wanda yake kunshe daga bayani wanda yake na gaskiya na'am wa mastalafa fihi ba waɗanda suka yi saɓani cikin littafin illal lazina utuhu sai waɗanda aka ba su littafi wato wanda aka ba su littafi al'umman annabi shine ma'ana wanda aka ba su littafin ba wanda suka yi imani da littafin wanda aka tura musu littafin sune al'umman annabi sai suka suka suka yi saɓani menene saɓanin sun rabu gida biyu wasu sun yi imani wasu ba su yi imani ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan ga hujjoji tabbatattu sun zo musu cewa wannan littafi da wannan manzo daga wurin Allah suke amma wasu suka yadda wasu suka ki yadda bagayan bainahum ba dan komai suka ki yin imani ba sai dan hasada tsakanin su ga mu'minai sun ga mu'minai sun riga su karban imani sai suke ganin ai bai kamata a ce su ne wato mabiyan wa'anda su kaman talakawa ne a gurin su ba bagayen bainahum dan zaluntan juna da hasada a tsakaninsu fahadallahu allazina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi min alhaqi zuwa ga su gane abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya bi iznihi da izinin Allah wallahu Allah ya hadi yana shiryan man ya sha'u wanda ya so yan Allah yana shiryan wanda ya so bi ghairi hisab nam wal ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah yana shiryan wanda ya so ne zuwa tafarki madaidaici wanda ya so shi da shiriya sai kaga ya shiriya wanda bai so shi da shiriya ba sai kaga ya halaka na'am أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أما سيدكم وإذا توقفي أن تدخلوا الجنة هذا كوي سيكون شجاع الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم misalin abubuwan da ya sami waɗanda suka shuɗe gabaninku bai same ku ba ai dole ne sai Allah ya jarraba imaninku ya ga ƙarfinsa ta hanyar kawo muku jarrabawa iri-iri menene ya sami wanda suka gabace ku ɗin nan masatumul ba'asa'u tsanani ya shafe su wabban ra'u da cutuka sun sadu da jarrabawan Allah iri-iri wa zulzulu aka girgiza su hatta ya kula rasulu har sai da manzo wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suka shiga cewa mata nasarullah wai yaushe taimakon Allah nan zai zo mun dade muna shan wahala mun wuya. haka manzannin baya suka yi har har wasu daga cikin wanda suka bi su suka fara yanke kaunan cewa kaman ba za a samu nasara ba ala sani inna nasarallahi taimakon Allah kuwa qaribun kusa yake sai dai innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mu muna ganin taimakon Allah ya mana nisa saboda zamanin yana tsawon mu a wurin mu amma shi a wurin Allah wani abu ne na dan lokaci kankani lokacin ne kawai bai yi ba na'am يفعلون فماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك فما تنبين فماذا ينفقون to da aka ce su ciyar din nan ko kuma an faɗa min khairin fa inna allaha bihi alim to ma za yin su tsona me za su bayar a cikin dukiyarsu wato menene Allah ya yanka a cikin dukiya mutum zai cire ya bayar ya zama yayi infaqin da Allah yake umarnin sa da shi rabi ne ko sulusi ko sultani an ce ta sauka ne lokacin da sashen sabai suka ce ya rasulullah ma za mu fiku min amwalina menene za mu iya bayarwa ake nema mu bayar na zakkan dukiyarmu wa aina na ba'uha kuma in mun cire wa za mu ba kul sai Allah ya ce ka ce musu ma an faktun abin da kuka ciyar min khairun na alheri falil walidaini eh in kun cire ku in kun za ku iya ciyar da mahaifanku biyu yana yana daga cikin ciyar wanda aka dora musu wal aqrabina kuna ku ciyar da makusantanku wal yatama ku ciyar da marayu wal masakin ku ciyar da miskinai wabin sabili ku ciyar da matafi wato ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku juyar da dukiyanku da ta wannan fuska wayannan su ne ake neman ku musu alherai da abin da kuka mallaka wa ma taf'alu duk kuma abin da kuka aikata ne khairin na alheri fa inna Allah bihi alim Allah masani ne da cewa kun ya sani yana ganin ku lokacin da kuka yi kuma zai saka muku na'am wato wannan tun ba ba a fitar da asalin ƙa'ida ta zakka ba shine aka yi wannan cewa infaki wannan ya zama kamar infaki ne a yanzu ya koma na taɗawu'i ne kawai na ganin dama amma da kafin a fitar da zakka aka bada da aka bada daman cewa ciyarwa ga irin alheran da za ka yi to amma tun da zakka ta zo kuma ta zama ita ce ta wajibi saura kuma sai abinda mutum ya ga dama na'am كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
كتب عليكم القتال أن وجبتا منكم ياكي wa huwa kurhun lakum abu ne wanda ba ku so ba wanda za a ce masa ya je yaƙi je yana so a ranka Allah ya sani cewa ba ba a san ranku za ku yi yaƙi ba amma kuma dole ku yi yaƙi don saboda a cikin yaƙi akwai kare rawuka akwai kuma kare dukiya akwai kuma kare zamantakewa da kuma hana faɗawa cikin haɗari shi kuma yaƙin kansa me yasa mutum baya son sa yana da wahalar da rai sannan kuma akwai kashe kuɗi sannan akwai kuma halaka ma na rawuka amma ku sani wasa an takara husaya yana ya kusanta ku ki abu wa huwa khairul lakum shi kuma shine alheri gare ku sau da yawa mutum yakan ki abu amma shine alheri gare ku ko ba haka ba mutum yakan ki wahala ya je gona ya yi noma ko ba haka ba amma noman shine alheri gare shi dan bayan ya sha wahala zai ga irin amfanin da ya tara ko mace takan ci wahalan haihuwa amma in ta haihu kuma za ta ga alherin ƴaƴan da ta haifa ko ba haka bane to sau da yawa mutum yakan ƙi abu kuma amma shine alheri gare shi wa sa an tuhi bu shay'an sau da yawa za ku so abu wanda ku ba ku san cutansa ba wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne gare ku wancan kun ƙi shi kuna ganin kaman cutarwa ne alhali shi yana da alheri ba kusan inda alherin ya buya ba wannan kuma ku so shi kuna ganin amfanuwa ne alhali sharri ne ba kusan inda sharrin ya buya ba to idan Allah ya ce ku yi wannan to kun san shi Allah da yake alimul gaibi kuma shine masanin komai da komai ai kun ga shi tun da yace ku yi tabbas ya tabbatar alheri ne shi yasa yace ku yi shine abin da ake nufi wallahu shi yasa aka ce Allah ya alamu shi kuma ya san alherin ya san wanda ba alherin ba wa antum ku kuma la ta'lamuna ba ku san wanne ne alherin ba ku san wanne ne sharrin ba dan hankalinku bai risko ba sai Allah subhanahu wataala ya muku bayani to tunda ya muku bayanin wannan to ya san alheri ne shi yasa ya muku bayanin sa na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم يسألونك har yanzu suna tambayanka wannan tambayan muminai ne suke tambaya an shaharul harami game da wata mai alfarma sai aka yi badalin wannan aka kawo kitalin fihi wato yas'alunaka kitalin fihi ba yas'alunaka wato shaharul harami din wani bangare na shaharul harami lissafi suke tambaya na yawan shaharul haram ai mun faɗe su a baya ko ba haka ba ko watan ne yaya yake karuwa na raguwa mun faɗi a baya menene amfani duk mun faɗa a baya tambayan da suke yi a nan suna tambaya game da wata ne alfarmatanni masu alfarman nan ɓangaren yaƙi a cikin watannin me matsayin yaƙi a cikin watanni masu alfarma Kulka ce musu kitalun fihi kabirun yaƙi a cikin wata ne alfarma babban zunubi ne wato zunubi ne mai girma wato tambayan da suke yi jahiliya ne ta haramta to shin kan wannan haramci yana nan musulunci ya yarda da shi ko kuma abu ne wanda ya wuce da wucewan jahiliya shine Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa a'a abu ne wanda yake nan hukunci ne wanda yake tabbatacce kitabun fi kabirun wasaddun tsare mutane ne an sabilillahi gabarin tafarkin Allah wa kufurin bihi kafircewa ma Allah ne ma yin yaki a cikin watan wal masjidil harami kuma da tsare mutane da barin masallacin Allah ne alfarma wa ikhraju ahlihi minhu fitar da mutane daga cikin mutanen mutanen masjidil harami ko mutanen harami daga cikin sa akabaru ya fi ma girman laifi inda Allah a gurin Allah wato eh abu biyu ne ya haɗu yaƙi kan a cikin wata mai alfarma daidai ne ko ba daidai ba Allah ya ce ba daidai ba ne to mai yiwa kafiran su ce me yasa kuka yaƙe wa a cikin wata mai alfarma yaƙi a makka haramin Allah daidai ne kan ko ba daidai ba ne ba daidai ba ne laifi ne mai girma ba daidai ba ne laifi ne mai girma yin haka laifi ne mai girma ya yace a ɗakin Allah ko a cikin Makka laifi ne mai girma to me yasa kuka yi yaƙi a Makka bayan an haramta yaƙi a ciki sai aka ce to eh duk da laifi ne mai girma yaƙi a watannin alfarma duk da laifi ne mai girma yaƙi a ɗakin Allah mai alfarma amma kufurun bihi kafircewa Allah wal masjidil harami da yin kafirci a masallacin Allah mai alfarma wa ikraju ahlihi da fitar da mutanen da suke cikin makka cikin haramin Allah minhu daga haramin wanne ne yafi hadari sai Allah ya ce akabaru inda Allah wannan na karshen ya fi girman hadari a gurin Allah akan haramcin yaƙi a harami ko yaƙi a wata mai alfarma an gane wato abun nan da larabawa suke cewa irtikabu a kaffin dararai ka aikata mafi saukin cututtuka biyu wannan cutuwa ne wannan cutuwa ne amma sai ka zaɓi cutan da ya fi sauki ko to shi ne wannan kaman ko da yake kalman ba ta yi daidai da shi ba prevention is better than cure ba ta yi daidai da shi ba amma tana da wannan ma'ana shin kan ayyakin a hana ci gaba da zalunci ci gaba da kafirci hana mutane zuwa ɗakin Allah mai alfarma su yi ibada fitar da mutane daga gidan daga ɗaki mai alfarma shi ya fi alheri ne shi ya fi zama magani ko kuma a ji tsoron yin yaƙi a wata mai alfarman da ke ta alfarman harami kuma wa'ancan abubuwa su gaba da faruwa don haka yaƙi ya zama kamar matsayin turgaikin ne an gane to wato abin da dai ake nufi a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mumini kar su ji kyaman yaƙin da suka yi a cikin harami kar su ji kyaman yaƙin da suka yi a lokacin wata mai alfarma domin abin da suka yi shi ya fi sauƙi akan abin da su kafiran suke yi na ɗaya dai sun kafirce wa Allah sun tsare mutane sun zuba kafir sun sun kafirci ne yake rike da ɗakin Allah su kuma sun tsare mutane su je su yi haji ko umra a ɗakin Allah na zama lokacin da suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka yi sulhul hudaybiya ko sannan kuma sun kori su manzon Allah daga cikin harami su ba san girman haramin ba suka suka fidda manzon Allah daga cikin sa ba san girman sa ba suka fidda manzon Allah daga cikin harami ba san alfarman wajen ba suka ko suka kakkashe wasu daga cikin sabon manzon Allah suka rinka azabtar da wasu daga cikin manzon Allah to shine aka ce abinda aka yi ya ji sauki akan abinda suke yi dan haka yin ba laifi kai tunda na dan lokaci ne in an yi an share an tsaftace wuri shikenan kuma an yi yanzu ya kare ko ba haka ba wal fitnatu kuma ma wai ai kafirci kan akbaru min al-qatl ya fi yaki muni a bar kafirci ya ci gaba ai ya fi hadari akan aje ayi yaki a kashe mutane wanda an kashe su an kashe su sun yi shahada in mumune ne wanda ba mumune ba masu tada fitinan su an yi maganin su an huta da fitina sun tafi wuta wala yazaluna su dai kafirai bari a gaya muku ya ku mumune ba za ku gushe bai qatilunakum suna yakan ku ko ku yi yakin ko kar ku yi yakin in ma kuka bi su da lalama dai yakan ku za su ci gaba da yi kuma gashi nan muna gani a Palestine ai ayi sulhi ayi sulhi su kakkashe mutane su kore su fitar da su daga haramin Qudus din su fitar da su hana mutane zuwa haramin Qudus din ayi hakuri a matsa inda suka kori mutane a je can a sake wani settlement a gyara a zauna su sake dawowa su yaki mutanen sake tura su gaba kullun kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun min haka ne duk wanda zai ce ya yarda da alƙawarin yahudawa yana yaudaran kansa ne su ba su taɓa cika alƙawari la khalaqa lahu Allah ya ba su da mutunci ba mutanen kirki bane to shine Allah ya ce to ko da ku kun yaki ko ba ku yaki ba ba dai za su daina yatsun ku ba gara ma ku yi ku kare kanku la yazaluna ba su gushewa ya qatilunakum kuna ta yatsun ku hatta yardukum an dinikum sai sun ga sun raba ku da addinin ku in sadawu inda za su samu dama saboda haka dole ne ku shirya wa kanku yadda za ku kare kanku daga waɗannan makiya na dindindin wanda ba su taɓa barin ku ku bi Allah ba matukan sun san suna da ƙarfi a kan ku ba za su bar ku bi Allah ba dan haka gara ma ku shirya ƙarfin da zai zama kowa ya ji tsoron kowa shine ay dulaw maqatin min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum mun ta miki yawancin masu tafsirin sun ce ba wai aje ayi ta'addanci ko ayi yaki Allah yake nufi a'a kuna barazana da shi ga makiya Allah da makiyanku ku tanadi makamai wanda za su zama barazana ga makiyan Allah da makiyanku musulmi sai suka yi bacci ba su yi ba ko kuma da sun yi rauni ya samu musulmi suka koma baya sai kuma su makiya Allah din suka zo su kuma suka shirya suka tanada yanzu mu ne yurhibuna bihi al-muslimuna ko ba haka bane suna suna suna suna razana musulmi da shi makamin dan zan ce muna da mai linzami muna da nukiliya muna da mai cin dogon zango sai ko musulmi sai su laƙas saboda tsoron kar a zo a faɗi musu da wannan makamin kaga abinda Allah ya ce da mu ne yanzu muke da shi muna barazana ba wanda zai kawo mana hari ba wanda zai taɓa mana addinin ba wanda zai taɓa mana mutuncin an gane to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ومن يرتد منكم عن دينه duk wanda ko ya yadda ya bada baya ya ridda daga addinin sa ya bar musulunci ya koma kafirci fa ya mutu har ya zo ya mutu ko kafirin yana kafiri fa ulaika waɗannan hadiqat a'maluhum ayyukan su sun baci fi dunya wal akhirah duniya da lahira ba su da wani rabo duk abin da suka yi na addini a baya ya lalace abinda suka yi na zunubi kuma yana nan wa ulaika waɗannan ashabun nari su ne ‘yan wuta hum su khaliduna masu dawwama ne fiha a cikin wutan ba za su fita ba nan الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون يرجون رحمة الله والله غفور رحيم lallazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani aka kun waɗancan kenan wallazina hajaru da waɗanda suka yi hijira ko kuma ka ce waɗanda suka yi imani sannan kuma su waɗanda suka yi hijira suka yi imani kuma suka gudo da addininsu daga inda aka fitar da su daga haramin suka yi hijira bayan haka wajahadu suka yi yaki fi sabilillahi a domin ɗaukaka addinin Allah ai kun ga nan an haɗa abubuwa da yawa na ɗaya imani na biyu hijira na uku jihadi da wannan ne mutanen makka suka fi mutanen madina wannan ya sa da wuya a samo daraja irin na sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina aliyu da sauransu saboda menene sun hada wayannan abubuwan guda uku gaba daya amanu lokacin da imanin yake da wuya yake ake kan wahala suka yi suka yi kuma hakuri wa hajaru suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da iyalansu suka suka taho Madina suka yi hijira sannan kuma aka fita jihadi dan a kare Madinan kuma tare da su aka fita shi yasa Allah yake cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهاجروا أما وكلا وعد الله الحسنى kowa zai samu sakamakon ya amma ba za ka yi ba za ka haɗa mai mai distinction mai hundred by hundred da mai seventy da mai fifty su waɗannan suna da distinction suna da suna da wato high credit mark suna da labul babba saboda sun yi abubuwa da yawa wanda na baya ba za su samu ba ba za su ba sabiqun al-awwalun zai riga sun tafi to to Allah subhanahu wata'ala yace a wa'anda suka yi wannan ulaika wa'annan yarzuna rahmatallah suna tsaunar rahamar Allah shi yasa suka yi haka wallahu Allah ghafurun mai gafara ne rahim mai jin kai na'am يفعلون عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم يسألونك عن الخمر suna tambayanka mato jiya labarin jiya me matsayin giya a musulunci shanta ya hallata ko shanta bai hallata ba kul ka gaya musu ka ce fihi ma ismun wal mai kuma da caca shi ma yin tace ya hallata ko yin tace bai hallata ba kul ga ga mun ce fihi ma ismun kabirun cikin aikata shan giya da tace akwai zunubi babba wa manafi'u lin-nasi amma mutane za a ga a zahiri suna samun amfani wanda ya sha giya zai sha abu ne abinci ne ya sha ya koshi kuma takan sa kiba wani maran ma'ana ko ba haka ba yawwa sannan wanda ya shafi zai ga yayi tafi dan kudin sa kadan ya samu kudi mai yawa ai wani ya kwara bai san ya same shi wani bane ko ba haka ba to sai Allah ce wa ismuhuma amma da mutane za su duba da kyau zunubin da ake diba gadan shan giya da yin tata akabar ya fi girma min nafihima akan amfanin su ka sha giya ka rasa hankali ka je ka yi kisan kai ko ka je ka ci mutuncin wani ko ka zagi ma iyayenka kuma ka zubar da mutuncinka a wurin jama'a kuma ka ɓata kuɗinka a banza abin da bai da amfani ko ka yi tata ka ci kuɗin wani ka cuce shi ka ci kuɗinsa ba da gaskiya ba nan ma a rikanta wani lokaci in wanda aka ci su suka ga ba su yadda ba sai ya jawo yaƙi da faɗace-faɗace da kace-kace to ina amfanin su to wannan ayan ta sauka ne a farkon musulunci dan haka ba ita ce ake aiki da ita ba an shafe wannan aya domin har ma hawa na uku aka je daga wannan ita ce hawan farko sai wasu da sabai da dama suka yi tunani suka ce kai an ce da akwai zunubi mai girma me yasa za mu dinga aikata abin da ke da zunubi mai girma mun bari
wasu kuma suka ce a an ce ai akwai amma amfani sai suka ci gaba da sha sai aka zo wani ya sha jiya ya zo ya limanci sahabbai ya yi sallah sai yana cewa ƙuri a yawar kafirun a abudu ma ta abudun wa an tun abidun ma abudu wa ana abidun ma abudu ya juya kawai yana bauta ma abin da kafirai suke bauta saboda baya cikin hankalinsa sai Allah ya saukar da wala ta qarabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to tun daga nan aka aka dada matsawa gaba sai wasu sahabbai suka ce abinda za a ce in ana sallah kar a sha ba ai sharri ne abinda zai hana ka sallah zai amfani ka mun tuba mun bari wasu kuma suka ce a tun da dai an ce a lokacin sallah kawai aka hana to sai zama in ka azhar dai ba za ka sha ba saboda ba za ka je ka yi la'asar ba sai hankalinka na jikinka la'asar ma ba za ka sha ba don ba za ka yi magariba ba hankalinka na jikinka magariba ma ba za ka sha ba don ba za ka yi isha ba hankalinka na jikinka sai ya zama to masu shan ma sai cikin dare suke sha kafin safiya ma sun wartsake don haka ba a san ma mutanen suna sha ba sai zama gari ƙasar garin musulmi kamar ma ba masu sha cikin dare suke sha sai daga baya kuma sai aka zo aka yi wani biki aka sha giya aka bikin aka sha giya aka ci naman raƙumi sai wasu daga cikin bangaren ausu da kazarar dama suna gaba da juna sai aka ɗauko waƙan na zamanin jahiliya na zagin wannan kabila da wannan kabila shikenan da aka rera kuma wayannan suka fusata sai kowa ya ɗauko ƙashin raƙuma aka yi doke doke aka yi jina jina aka ji ciwo to daga nan sai Allah ya saukar da innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu to da haka ne don haka wannan aya ta ƙarshe ita ce aya da take aiki amma wa'annan ayoyi na baya duk an shafe su wa yas'alunaka ma wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayan ka to mun ji da an ce gashi ga ga wa'anda za mu to me za mu bayar a ciki aka ce al'afu yan kai yan kai a dukiyanku za ku bayar shi yasa mutum sai ya kasa dukiyansa 40 ya bada kashi daya kazalika haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah yake muku bayanin ayoyi alamomin shari'a la'allakum watakila ku tatafakkaruna fi tunani fi dunya a duniya wal akhirah da lahira sadaqa Allahu al-azim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم العزيز سبحانه وتعالى عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله